alaga ta malam sun shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu hudu ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke hudu da daidai wato hudu da watan Disamba shekara 2016 shekara ta miladiya to kamar yadda muka saba muna karanta wannan littafin al-Muwatta na Imam Malik ibn Anas wato karanta hadith da kuma aiki da shi kamar yadda magabatanmu suka fassara shi ne zaman lafiya ga musulmi to cikin rahmar da Allah ya muna kamar yadda ya umarni ya ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fi din me yasa ba za a samu daga kowane mutane wata jama'a ta fita domin ta fahimci addini ta dawo ta yi wa mutanenta gargaɗi to da Allah da rahmashi sai fitan muna da malamai wanda suka yi wannan ilimi na fahimtar addini cikin malaman nan shine Malik ibn Anas kuma Allah ya bashi falalan abubuwa biyu da wuya ka same su a wani me falalan abubuwan nan biyu wato zarafi guda biyu ne Allah ya kare wannan ilimin nashi zarafi na ɗaya shine mahallin da ya koyi ilimi ya koyar shine madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yanfa'u tayyibuha wato ita madina kamar wuta ce ta makeri yanda wutan makere ke wanke dattin karfe haka madina take wanke dattinta kuma ta kawata mai kyanta saboda haka yana da zarafin mahalli shine zarfu makan kuma wata fa'ida da ya samu shine zarfu zaman zarafin lokaci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ke khairun nas ummati thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum imran bin hisan wanda ya rawaito hadisin nan yace la ajri a zakara qarnaini am salat amma dai in ka dauki karni uku malik ya shiga cikin su saboda haka ya hada falalan biyu sannan kuma cikin bisharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wani malami da zai bayyana a Madina yace yushikun nas an yadriba akbad al-ib yatlubuna al-ilm wa la yajiduna aliman a'lama min alimi ahli al-madina za a zo ana neman ilimi mutane suna yawo suna tafiya suna neman ilimi ba za su samu malamin da ya fi malamin mutanen madina ba shine malamai wanda suke tare da malik ma suka ce muna kaddama malik muna ganin shine wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tun bayan su har yau zamani ya gurɓace ba wani malamin da ya fita da fiqihu ba wani malamin da ake yawo ana neman fatawashi kamar imam malik ibn anas to shine mawallafin wannan littafi al-muwatta to Allah ya bamu muwafaka na fahimta kuma da ake da shi to muna kitabu tahara yanzu babi muke na uku babi at-tahur lil wudu'i الطهور صفة وات الماء الطهور روا وندك ترككك المطلق تككن روا ترككك وند با وني ابو يا تودنيا دشي للوضوء دومين الولاء تو حديثي نا 41 حدثني يحيى عن مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة ابن عالي بن أزرق عن المغيرة عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن تودعنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته wannan hadis an wait malik ya rawaito shi daga safwan bin sulaim daga sa'id bin salama wanda yake shi yana abilan wato bani al-azraq an al-mughira wannan kabilatul bani azraq masu sharhi ba su san kabilar ba wato kafin ma su bayyana wanda su malik sun san kabilun kafin ma su bayyana yanzu mutane ba su san kabilar ba wato kenan ilimi yana bacewa yana ragewa so yau kai lokacin da malik ya ce al bani azraq su sun san kabilar to kai yau ka zo kana neman kabila a madina ina zaka ganta bangalai kawai zaka gani da masu sayar da menene saboda haka ilimin nan da suke da shi akwai wani abu ya riga ya kubce bayan da zaka iya tariske su to Allah shirya da mu to abi burda وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يا جماعة أبو هريرة نافع أنا سامي جاء رجل إلى رسول وني متن يزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر موفا مكان هاوكو جي واتو مكان شجاع أبونا سفينة مكان شجاع jirgin ruwa wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' sannan mu dauki tare da mu ruwa kadan don kun san ruwan teku yanda ke da ɗaci fa in tawadda'na bihi atishna wannan ruwan kaɗan da muke ɗiba mu je mu shiga koyo abin nan jirgin ruwa da shi mu shiga teku in mun yi alwala da shi to za mu yi kishi to afa na tawadda min ma'il bahar shin za mu iya alwala da ruwan teku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahur ruwa ne sakakke mai tsarki mai tsarkarwa domin tsahur abin nan sigatul mubalaga daga tsahir ko ga an ce ghafir mai gafarta ko to ghafur fa mai yawan gafartawa so ruwa tsahir shine tsarkakakken ruwa wa tsahur wato tsarkakakke kuma mai tsarkakawa wato mutlak ba wani abu da ke na abu da ya shafe shi saboda ka ruwan teku a tsahur ma'uhu ruwan shi tsarkakakke ne alhillu mai tatuhu haka nan macaccen shi wato ba zan ce mushe ba domin an ce mushe ana nufin kenan eh yana da kamar haramci to mataccen shi hil halal ne wato duk dabban da ta mutu a dabban teku dabban ruwa teku ta mutu ta taso halal ce wato ba ta bukatan tazkiya ba ta bukatan a yanka duk wani dabba in dai bai da sum wato abun nan bai da dafi da zai kashe mutum in dai daga kogi yake to halal ne mai ran shi da matattai shi to a hadisi na 42 yace wa haddathani an malik an ibn an an ishaq bin abdullah bin abi talha al-ansari an hamida amma nan yace humaida ko an hamida bin abi ubaida ibn farwa عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرته أو أخ- أخبرتها أن أبا قدا- قتادة دخل عليها فسكبت له وضوعا فجاءت حرة لتشرب منه وانا حديث مالك يعرف ويتو دغ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة wannan matashi ne wannan tabi'in nan ya rawaito hadisi daga matashi wannan matashi ita ce Hamida ko kuma su kuma su ce Humaida amma Hamida suka ce masu masu rawaitowa ya rawaito hadisi daga matashi an khalatiha ita kuma ta rawaito daga goggonta sunan gwaggonta ita ce kafsha bin ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik yana da cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku nan da suka kifita yakin tabuk kuma suka yi gaskiya wanda suka kifita fa sun kai wajen 80 da wani abu amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kowa na bada uzuri shi yace bari ya faɗi gaskiya wannan sahabi to yace yashi wanda yake ita ce gwaggon matar wannan ishaq وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها وتسيت با ما تر إسحاق ون اللاباري إذا إير صحابي شيء كما تنا أولن أن صحابي شي ونن كعب da shi kuma wannan sahabin nan kasada su kuma 'ya'yan wato abin nan ne suke ubansu ɗaya ‘ya'yan uba ne, ta ba ta labarin cewa an na aba ƙasarata, shi aba ƙasara ya zo ya shigo mata, dakala alaiha fasaka batlahu wa du'an sai ta zuba mishi ta zuba mishi ruwan alwalla saka ba wa no sabbat ta zuba mishi ruwan alwalla faja'at sirra sai yan mage ta zo mage ta zo litashriba minhu domin ta sha daga wannan ruwa tana jin kishi fa azghalaha al-ina shi abaqata da sai ya karkatan mata da wannan kwanon ko ko abin da aka zuba mata ruwa domin wannan mage ta sha daga wannan ruwa hatta sharibat ya karkatan mata da wannan kwano har sai da magen nan ta sha qalat kafsha ita kafsha din nan me tace fara'ani anzuru ilayhi sai ta ga ina ta kallon shi sai ya ga ina tana ta kallon shi wa qala ata'jabina ya ibnata akhi ke iyar ani na shin kina mamaki na yi haka wato na karkatawa mage tana shan ruwa qalat qultu na'am sai ta ce eh nace ina mamaki kam kai haka فقال سيتي متى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس ita wannan kyanwa mage da ke cikin gidajenmu nan laisar bi najis ba najasa ba ce inna ma hiya min at-tawafina alaikum aw at-tawafat ita ne ta kasance daga cikin masu zazzagayawa ne a kan ku ko ko a cikin ku inda za mu ce nan maza da mata su ake zazzagayawa su ne hadam masu ma mutane hidima boyi-boyi masu aiki bayi ba su ne suke shiga cikin mutane ba to ita ma kyanwa tana daga cikinsu saboda ka ba na jasa ba ce domin ta sha wani abu to kala yahya kala malik la ba'asa bihi illa an yura ala famiha najasa malik yace babu wani laifi da yin haka mage ta sha daga ruwan mutane sai dai in an ga a bakin wannan mage wani najasa to wannan najasan ne shi zai sa akwai matsala da wannan ruwa amma dan mage kawai ta sha ruwa daga kwanan mutum babu komai tana daga cikin wanda suke kewaya mutane wato ba ta da wani aibi ba najasa ba ce eh mutum na iya sha ba ta da komai to wa haddathani al-malik an yahya بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا to wannan malik ya baito daga yahya bin sa'id shi kuma wanda ya baito daga muhammad bin ibrahim ibn haris at-taymi shi kuma ya baito daga yahya bin abdurrahman bin khatib cewa umar radiyallahu anhu wannan hadisi abun nan ne tabi'i ne ya rawaito daga Umar kharaja fi rakbin wani lokaci Umar ya fita cikin wani ayari fihim Amr bin As yana a cikin wannan ayarin akwai Amr bin As ɗaya daga cikin sahabbai hatta waradu haudan har sai da suka zo zuwa wani tafki na ruwa فقال عمرو شي عمرو إن قال لصاحب الحوض سيجاوب mai wannan tafkin ruwan nan. ya sahibal haud ya kai ne wannan tafkin ruwa hal taridu haudaka siba shin namun daji shine siba masu farauta irin kura zaki menene da duk su ne siba shin namun daji na zuwa wannan tafkin naka suna shan ruwa shi amr bin as ya tambayi mai wurin فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض يا كيمي ون التبكين لا تخبرنا كما من ما ما سو fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina to ai mu mun saba mu sha inda suka sha su sha inda muka sha saboda kaka ba mu labari ko suna zuwa ko ba su zuwa wato labarin ka bai da amfani labarin ka bai da amfani nan umar radiyallahu anhu nan ga sahabbai guda biyu ɗaya yana son ƙarin ilimi ɗaya kuma ilimin shi ya kewaye da wannan abun na fahimta fiqihu shi yasa a tsakanin sahabbai akwai abin da ake kira tafawutul ilm wal fiqhu fiqihun su ba iri ɗaya bane a cikin su wani ya fi wani fiqihu kuma wani ya fi wani riwaya yau riwaya ba shine kuma yau fiqihu ba haka suke to malaman da suka zo bayan su su ma sun sannafa cikin sahabbai waye masu fiqihu waye in yayi magana magana shi kawai hujja ce waye in yayi magana kuma ta an nemi wayansu shawahid shawahid shine abin da zai ƙara ƙarfafa maganan haka su ma sahabbai suke nan kun ga Umar ya nuna mishi ya fi shi fiqihu na daya na biyu kuma sultan Umar shine khalifa lokacin min shurutul shugabanci shine ilimi kamar yadda Allah ya ƙara ma Talut wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha sharadi biyu ilimi da kuma lafiya saboda haka lokacin sahabbai sun sallama ma khulafa abinda suka yanke suka tsayar ya zama addini sahabi baya musu bari in ba ku misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi in mutum ya sake matar shi zama daya yace mata anti talik anti talik anti talik zama daya sake ta sunawa koko anti talik salasa marrat koko alf marra a zama daya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi haka saki daya ne lokacin abubakar saki ɗaya ne lokacin umar fako-fako saki ɗaya ne sai amma ya ga abun yana so ya zama izgili da Kur'ani. domin lokacin annabi an yi haka annabi kan yi hushi ya ce ina tare da ku tun kafin in ƙaura ko fara wasa da Kur'ani? ina ke wasa da Kur'ani? at-talaqu marratan to muna muna magana ne wato muna istinbadi ku yi hankuri ana kan wudu'i ne amma in munasaba ta zo don a fahimci matsaloli za a kawo ta amma ba dan mu bar maganar ba fa nan Umar sahabi dan uwan shi wanda tare suka yi komai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tambaya ta fiqihu Umar yace ba mu son tambayan ka shiru ba mu son ansa domin ba ta da amfani ko suna zuwa ko ba sa zuwa duk ɗaya ne yana da wannan fiqihu amma nan matsayin shi khalifa in ya yanke hukunci sahabbai gaba ɗaya sun yadda domin amir shine khalifa to balle kuma wani lokaci bai yanke wannan hukuncin sai ya tattara su ya ce na ga kaza na ga kaza zan yanke hukunci akwai mai jayayya in suka ce ba mai jayayya ya zama ijma'in sahabbai da shi kadai fa ya isa yanke wannan hukuncin amma don kada a samu saƙani in yanke hukunci ya tabbata wannan addinin musulunci to wannan sakin nan lokacin umar sai ce to mutane suna gaggauta abin da yake an musu sauƙi a ciki me sauƙin a talaƙo marrata ne fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan an baka iko qur'ani ya zo ka sake matanka so biyu raj'i zaka iya mayar da ita amma na uku sai ta sake aure to sai ga mutane suna wasa da Qur'ani suna izgili da Qur'ani wai dan yayi juhushin matar wai dan ya ji hushi shi waye wai sai sai ya sake ta dubu wai shi wai shi shi mai iko ba sai ga ana wasa to tun lokacin manzo Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hushi yace kuna wasa da Qur'ani tun ina nan to wannan hushin da wasa da Qur'anin nan Umar ya tara sahabbai yace kai mutane suna wasa suna izgiri da Qur'ani bari mu zartar musu da abin da suke faɗa a bakin su uquba akan su duk sahabbai suka yadda to akwai wani daga baya zai zai warware shi sai dai wanda bai san fikihu ba Allah shirya da mu to wa haddathani ko حديثنا أربعين دهدو وحدثني عن مالك بن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضعون جميعا وانا حديث مالك ويتوش لك نافع نافع عبد الله بن عمر كان يقول ني عبد الله بن عمر يتي ai mazaje sun kasance tare da mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna alwalla jami'an tare amma ku tsaya ku ji bayan da kuka fahimce shi bane yake ba kuma haka malik yake nufi ba amma dan mu ajam ne sai mu tsammani a maza da mata suna alwala tare ko ba haka ba a'a malik ba haka yake nufi ba ba kuma haka yace ba ba haka kuma umar yake cewa ba amma guntun larabcin mu ne ke gaya muna haka nan me yake nufi in kana rijalu wan nisa wato lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kasance maza da mata suna yin alwala tare amma abin da ake nufi kai da matarka a gidanka kana alwala da ita wani fulan da matashi yana alwala da matashi wancan kuma yana alwala da kanwashi wannan na alwala da diyashi wannan to in zaka dunkule wannan magana ka faɗa ya zaka ce sai ka ce maza da mata ai sukan yi alwalla jami'an amma da ka ce maza da mata ya tawadda'una ma'an jami'an to da a lokaci ɗaya suke yi ko fahimta abu saboda haka shi malik da zuciya bai tunanin wai wani za a yi jahilci daga bayan wani tsammani wai maza da mata suna alwala tare a'a amma shi bukhari da ya zo sai ya ce bab jawaz namiji da mata matar shi su yi alwala kun gane bambancin lokacin ilimi ya fara tafiya saboda haka maza da mata ba su hatsa su yi alwala a'a mutum da matar shi mutum da diyar shi nan ne ake kokarin nunawa babin tsahur na ruwa wato don kayi alwala da matakka ruwan bai zama najasa ba don matakka ta yi alwala da ruwa ruwa ya zama najasa a bai zama najasa ba wato mata su ma laisu bi najis lasna bi najis lasna bi najis za ka yi alwala da matakka kamar yadda aisha ta ce takan yi alwala da annabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid shine ake nufi a nan saboda haka ba babi ba ne kun ga yanzu wani wani zai iya karanta wannan ya ce aiko cikin motsa har dai ashabul ikhtilaf man san cuɗanyen maza da mata su ce ai gashi nan mazkur fil motsa maza da mata suna alwala ma tare ko ba haka ba to suna yin haka a babi babi babi da yawa insha Allah muna magana za mu zo muka zuwa babin da suke ba su fahimci hadisin ba su murguɗa shi su ba shi wani ma'ana su ɓatar da mutane kun ga kenan kamar yadda muka ce babu mai fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai salaf to sannan kuma akwai wani magana yace wa in kana da jawo nisa fi zamanin rasul la yatawadda'una jami'an fi zamanin rasul me yasa ya kawo cewa lokacin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai wani fiqihu anan ashe aikin da sahabbai suke yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai hujja ne ko ba hujja ba da mutum ɗaya ne ba hujja ba ne domin zai yi manzo bai sani ba amma in ya kasance kowa a gidan shi yana yi idza ammat bihil balwa kowa a gidan shi yana yi da matar shi to nan za a ce annabi tabbas ba zai yi mutane da yawa suna yin haka ba kuma annabi bai sani ba to balle shi kuma annabin kanshi shi ma yana yi da matar shi saboda haka kenan abinda sahabbai suke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ma shari'a ce ba sai an ruwaito maka ba an kaza kala kaza a in dai suna yi to kuma wani ilimin ya zo ne a aikace ba a riwayacce ba a aikace shi sa malik ya ɗauki amal ahalil madina ya ce ilimi ne wanda da shi a wurina ya fi riwaya ƙarfi wato ya zai samu mutane suna wani aiki a madina sai wani hadisi ya zo madina sai ce a'a ai wannan aikin nan ya fi hadisi ƙarfi domin aikin nan mutane ne gaba ɗaya mutanen madina suka yi dasu ta wannan aikin ba zai yi su yi shi akan batil ba ba zai yi su yi shi ba hujja ba domin a wannan lokacin da mutum ya yi wani abu wanda yake munkar nan take za a gyara shi saboda haka in ka zo da hadis wani mutum ya rawaito sai ce a'a rike hadis ɗinka mu ga aikin da muke akan shi akan shi za mu bi domin mai ƙarfin ƙarfin sanadin aiki kun fahimta to wanda bai fahimci wannan ba har yanzu zai zama mishi mushkila Allah ya shirya da mu to ba ma la yajibu minhu alwudu wannan babi abinda bai wajaba ayu alwala daga gare shi wato abinda bai karya alwala kenan shine hadisi na 45 haddathani yahya an malik an muhammad bin umara عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سأل سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده وانا حديث عن رويته مالك يا رويته دقى محمد بن عمارة شيكما دقى محمد بن إبراهيم شيكما دقى بيور إبراهيم تن عبد الرحمن بن عوف wannan baiwa umu walad ta ce ma umu salama ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni mace ce utilu zaili nakan tsawaita tufana na baya zail shi da tufan baya zail amma bindi da larabci tufana na baya yakan yi tsawo nakan ja shi a ƙasa wa amshi fil makanin qazil nakan bi wuri wanda yake akwai kazanta fa qalat umu salama sai ta ce mai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tahiruhu ma ba'dahu in kin wuce in kika wuce wurin da ke da kazanta kika kwashi kazanta a wannan tufan sannan kuma kika wuce wani wuri wanda yake busasshe ba kazanta mai tsafta wannan wurin mai tsaftan ya tsarkake wannan na baya mai kazanta shi ne tsarkin shi wato kacci damu ki ta tafiya ce kawai da a ce mace ta kware al'auranta ta daga don datti a gara ki bar shi dattin ya ja amma ki rufe me ki rufe al'aura Allah ya tsare mu
mun yanzu kamar yanzu mun iya cewa hijabi za hijabi yana jan ƙasa eh a in ta sa safa da ba sai ta ja kasa ba na su nisa ta ɓata shi ga ta sa safa ta sa komai ba a ganin kafanta zahiru kadamai ha ba komai a tufa ai zail wato digana da ke ja baya ta baya yake eh to a na 46 حدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي مالك ne ya ruwaito daga cikin malaman shi wanda tun yana karami yake zuwa yana zama wurin shi domin ya koyi ilimi da adab yace annahu ra'a rabi'a bin abi abdurrahman ne ya qalisu miraran qalas shine irin wannan kumallo da ke taso ma mutum ba amai ba magwas za wani abu eh ba tumbudi ba na babban mutum na tumbudi ne amma dai kamar yadda yake fito ma kamar yadda tumbuɗi ƙarfato ko ƙwarnafi ko magas ko kumallo babu sakwaci a nan akwai yaje ne a kasa kai wannan wani abun nan ne ruwan acid da ke cikin ciki hadda yawanci da safe ne in mutum ya tashi ba komai a cikin shi sai ji wani wani abu ya fito mai ɗaci ruwan acid to wannan shi- ƙwar- eh? me?
ci gaba mala ci gaba to to wa wa haddathani malik to rabi'a malamin malik malik yace na lura da shi ya qalisu miraran wato yakan yi wannan magatsin ya fito mishi miraran so yaw- da yawa wa huwa fil masjid na cikin masjid fala yansarifu bai tafiya wala yatawadda ko ya zuwa yi alwala hatta ya salli har sai ya salla ɗalibi ya zana kallon malamin shi duk abin da yake yi nan Malik ya samu Rabi'a ibn Abi Abdurrahman malami a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyarwa har uwar shi ta ce ta mai nadi je ka zauna wurin shi ka koyi adab ɗin shi kafin ilimin shi kun ga kenan malik da ya zo shin ya tsaya ya tsura ba mutumin nan ido yana kallon abin da yake yi ko bai kallo yana kallo har ya lura abin nan na taso mai kumallo haka yakan taso mishi ya haɗe miraran har ya lura haka kuma yana zuwa gani shin zai sake alwala ko ba zai sake ba shin wurin malik babban malamin nan fa wannan malami hujja ne a wurin shi ko ba hujja ba ne sai ya je ya tambaye shi ina ka samu hadisi da cewa baka alwala ya tsaya mai haka to ya yaran nan za su taso wai shi malik ba hujja bane a wurin su tsakanin su da malik shekara 1400 da wani abu wannan fa gashi yana ganin shi amma yadda suka ne ya amince to wallahi in ba mu amince ma salaf din mu ba abinda suka ce wallahi mun taɗi mun halaka wai mutum wai yanzu yana ji yana da ilimi wai yana da ilimi har zai gyara waɗannan manyan malamai ya musu gyara qawluhu mardudun magana shi an mayar mishi da ita ma qalahu saqiqun abu ne ya faɗi batilun laysa lahu hujja wannan magana su kenan Allah shirya da mu Mm. a oh gatsan gashin gamba gashin ya bi mene gashin gamba kenan shine magas a a saya wannan kalas ƙornafi eh to kaman ƙornafi ne shine ulcer kumallo kumallo abinda zaka ji ya fito ba amai ba fa ba amai ba to baya karya alwala baya karya alwala ko shine eh wala yatawadda hatta yusalliya eh a bai karyawa shi ma duk duk hukuncin su daya duk hukuncin su daya to to qala yahya wa fi malik an rajulin qalasa طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه يحيى أنت بي مالك الرجل متني قلطا sai wato karnashi ya fito eh abin nan koko kumallo ya taso mishi ko ina ne fa qala ta'aman sai abinci abincin da yake fito mishi فهل عليه شيء أكو أكن شيء وضوء زي ساكي على الله قال مالك ليس عليه وضوء باع على الله أكن شيء وليتمضمض أما يقص قربا كنشي من ذلك daga wannan wato abincin da ya zo mishi wal yaghsil fa sannan kuma ya wanke bakin shi kawai ya wanke bakin shi ba wani abu kan shi wannan tambaya fatawa malik wa haddathani an malik an nafi an abdullah bin umar حنق ابن ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا ولم يتوضا نم مالك يروي شو دغ نافع ان عبد الله بن عمر او عمر عبد الله بن عمر حنق ابنا wato ya yi ma wani yaro wankan gawa shine tahnik wankan gawa kuma ya samai lakafa ne li sa'id bin zaid wa hamalahu kuma ya ɗauke shi sun madakhalar masjid bayan haka wato an burne shi sai abdullahi ibn umar ya shiga masallaci fa salla wa lam yatawadda yayi salla ba tare da yayi alwala ba wayannan hadisan nan da aikin sahabban nan wani lokaci suna ba wa'ansu masu wata riwaya raddi ne kun gane amma me sake ba su raddi nan za a ba su da abin da ya fi tabbata domin kamar yadda muka gabata wannan abdullahi ibn umar ne ya ɗauki gawa ya wanke gawa kuma ya shigo masallaci ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba ma'anan kenan wanke gawa yana ɓata alwala ko bai ɓatawa sai tsaya kanka bai ɓatawa tunda abdullahi ibn umar a madina ya yi haka saboda haka ko da ka ji an ruwaito wani abu to akwai matsala da wannan riwaya tana da matsala domin da aka ɗauki wannan ilimi an san wancan riwaya sai aka gaba iya dogara a kanta domin ga wani abu asbat ya fi ta inganci kun fahimta wanda ya ga ya fi ta inganci ba ni ba ba kai ba manyan malaman madina manyan malaman ina madina inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kan fi khabasaha kuma a cikin karnin da annabi ya ce su ne mafi kyan mutane su suka ce a a gashi to kai wannan hadisin da kan rawaito daga ina fito ka san daga ina fito zai yi daga asar fitina ya fito ka san mutanen da suka rawaito shi to ko da ya inganta ka san an bar aiki da shi to shine kuma amfanin aikin sahabi da an bar aiki da shi wato ko da yana nan da sai aka ga sahabi a wannan zamani yayi sai ake tabbas an bar aiki da shi kuma ta kace ganewa shi sa wani lokaci fuqaha su ruwaito aikin sahabi cikin irin wannan ya fi musu inganci da ƙarfi da so akan ma su ruwaito an jingina shi zuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan ya za a samu kwanciyar hankali eh, ana aiki da hadisin nan domin ba kowane ake aiki da shi ba kun fahimta to shine al-muwatta ilimin da aka tattaka aka yadda mutane suka haɗa kai suka yadda shi ne ingantacce Allah ya ba mu muwafaka subhanaka Allah Eh.
ni na abin da ban gane ba. kafin ya yi wa wannan yaro wanka Eh.
an ba mu already ya yi alwala eh yana da alwalashi ha to shi alwala ya sallah yana da alwala ya miki tunda daga burne yaro sai kawai ya zo masallaci ya sallah kenan yana da alwala kafin ya yi wannan wankan kenan wankan gawa bai bata alwala yana min mala yajibu alaihi alwudu shi yasa in ana zuwa nawaqidul wudu'i ba za ka ji an ce kuma ghaslul mayyit ba Allah shigar da mu تو حديثنا أربعين دا بقوي وحدثني عن مالك النافع أي ناكينا أو قال يحيى أوكي قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء شي وندي أمي قيء أمي وضوء ينادى عن الله قال لا ولكن يتمضمض من ذلك ويغسل فاه وليس عليه وضوء وندي أمي ya fito ya amai to ba kan shi a alwala sai dai ya wanke bakin shi ya kuskura bakin shi wanke bakin shi walaysa alaihi wudu'un ba wani a, alwala a kan shi to babu tarkil wudu'i mimma massatul ma- na- massatul nar wannan babi na barin alwala na barin alwala daga abin da wuta ta shafa shi ma babi ne na raddi akan masu ganin cewa akwai wani irin nama hadde na raƙumi in ka ci sai ka sake alwala domin akwai hadisan da suka zo haka to amma su malaman madina bayan sun tantance hadisan nan kuma suka ga ayyukan sahabbai da wasu hadisan sai suka hada suka ce a a duk abin da aka dafa a kan wuta nan ana nufi nama ne fa ba wai ana nufin kuma domin akwai sai ayin itace da ake ci ma ba a dafa su kamar me kamar mangoro kamar goba kamar ba ba ci ba a dafa su to ko ka ci ba sa karya alwala ana nufi nan nama mimma masfatun nar naman da aka dafa in dai an dafa abinci to bai bata alwala hadisi na 48 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضع an rawaito daga wato zaid malik ya rawaito daga zaid bin aslam shi kuma daga afa bin Yas- eh, yasa shi kuma daga abdullahi bin abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akala katif ya ci kafadan wato sha eh, me akuya thumma salla wa lam yatawadda ya ci kafadan akuya yayi salla ba tare da ya alwala ba kenan wanda ya ci naman akuya abun nan tunkiya ba alwala a kan shi to tis'a sannan na arba'in da tara ko wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an bushayr bin yasar maula bani harifa an suwaid bin na'man عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من عدن خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ وأن حديث مالك يروي daga Yahya bin Sa'id shi kuma daga Busayr bin Yasar wannan Busayr maula bani Harifa shi kuma daga Suwayd bin Nu'man annahu akhbarahu cewa ya ba shi labari annahu kharaja ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Suwayd bin Nu'man ya ba da labari domin shine sahabi ya fita daga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ama Khaibar lokacin da aka yakin Khaibar hatta idza kanu bi suhba suka kai wani wuri da ake kira suhba wa hiya min adna khaybar wato wuri ne kafin akai khaybar a wurin nan nazala rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da ayarin yace a sauka a huta fa sallal asr suka yi salatin sallan asr thumma da'a bil azwaj wa tazawwadu fa inna khayra zadi sai yace a kawo abincin ci zadi wato guzuri a kawo guzuri falam yu'ta illa bi sawiq ba kawo musu ba sai sawiq sawiq din nan menene sawiq za mu ku ba za mu ku bayani sai ku ga yau a wurin nan namu yayi kama da abin da muke cewa dan wake amma kuma ya bambatu da shi domin su bayan sun yi shi zai bushe zai bushe kamar conflict sawiq abu ne ake kwaba alkama a kwaba ta a dafa ta bayan an dafa ta har sai ruwanta ya kare ta zama ta bushe kaga ya zama conflict kenan ko to sai sai a zo da shi wa surriya me surriya nan sai aka ƙara mishi ruwa a jika shi don a ji daɗin ne haɗiya shi fa surriya fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akalna annabi ya ci muka ci sun maƙama ila al-maghrib kun san sun yi salar al'asar saboda haka sun yi wannan da alalansu sai kuma muka tashi annabi ya tashi ya sallar magariba fa madmada ya kuskure baki mu ma فمضمضنا مما مكا كسكلا باكين ثم صلى ولم يتوضا annabi ya salla bi alwala ba ashe dan mutum ya ci abincin da aka dafa yana bata alwala bai bata wa shine ake nufi to na hamsin wa haddathani an malik an an muhammad bin munkadir an safwan ibn sulaim annahuma akhbara an muhammad bin ibrahim bin haris at-taymi عن ربيعة بن عبد- عبد الله بن هدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتودع نن أروي تودع محمد بن منكدر شيكما دغ صفوان بن سليم شي صفوان ابن سليم أنهما دا- محمد بن منكدر suka bada labarin daga- daga Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taymi an Rabi'a bin Abdurrahman bin Hudayr shi annahu shi ibnu hudayr innan domin shine sahabi ta'asha ya ci abincin dare shine isha ta'asha ya ci abinci ma Umar tare da Umar thumma salla wa lam yatawadda Umar ya ci abincin dare tare da shi nan bai faɗi irin nauyin abincin ba kuma suka tashi kai sallah ba tare da sun yi alwala ba a shi an kawo abincin da aka dafa bai karya alwala to a hamsin da ɗaya ko وحدثني عن مالك عن مضمر عن عن دمرة ابن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح, ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ to wannan shi kuma Malik ya rawaito daga Damra ibn Sa'id al-Mazini anna Abban bin Usman Abban bin Usman dan Usman bin Affan cewa mahaifin shi Usman bin Affan akala khubzan ya ci biredi tare da lahman tare da wato lama sannan ya kuskura bakin shi sun ma ba maza wa gasala dai ya wanke hannayen shi wa masaha bihi ma wajhahu da ya wanke hannayen shi da ruwan nan kuma ya shafa fuskar shi ba alwalai ba kawai dai ka wanke hannu ne ka ka shafa fuska sai ya ce sun masalla wa lam ya tawadda sannan ya salla bai yi alwala ba wannan aikin kuma bin affan malik na hujja da shi akan cewa wanda ya ci nama bai da alwalashi na nan to na hamsin da biyu wa haddathani an malik annahu balaghahu anna ali ibn abi talib wa abdullah ibn abbas kana la yatawadda'ani mimma masatin nar malik yace balagahu ya iso mun labari daga ali bin abi talib da abdullahi bin abbas kana su bin su kasance ba sa yin al- kana la tawadda ali ba sa saki alwala domin ab- daga abin da wuta ta shafa ta shafe shi wato in abinci an dafa shi nama ba sa saki alwala saboda haka ba naman da wai an dafa kuma a ce zai saki alwala amma za ku zo ku yi karo da hadisan nan nan malik yana kokarin kore maka wannan hadisan ne ya kawo maka hujjoji ga annabi ma ya ci bai alwala ba ga umar ya yi ga manyan sahabbai yana jera su ɗaya bayan ɗaya da ya ƙara ƙarfafa maka zuciyarka ta natsu cewa baya karya alwala amma har yau sai wani ya ce maka ai an ce Allah ya shirya da mu تو وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب ثم يصيب طعاما قد مسته النار أتوضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ وأن مالك يعني وتولد يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة ya tambayi Abdullahi bin Ali bin Amir rajul game da wani mutum ne ya tawadda ali sallah wanda yake alwala domin sallah kuma yusibu ta'aman bayan alwala don sallah yusibu ta'aman ya samu abinci qad masatu nar wannan abincin fa wuta ta riga ta shafe shi wato an dafa shi da wuta a ya tawadda shin zai alwala mutumin nan qala ra'aytu abi a na ga mahaifina wanda yake sahabi ya yaf'al zalika yana haka wala ya tawadda na gan shi yana cin abinci amma bai sake alwala saboda haka ba abinda naman da aka dafa zai sa mutum ya sake alwala wa haddathani yahya an malik an abi nu'aym أن أبي نعيم وحب بن ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وأن أرويتون جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي يقول ينا فدمينا جاء أبا بكر الصديق أبو بكر أكل لحما يتنام ثم صلى ولم يتوضع bai salla ba tare da ya sake alwala ba sahabi yake ba da hujja wai ya ga abubakar ya yi shi ma hujja ce sahabi dan wanshi da su ake komai amma ya ga abubakar ya yi domin ya sa abubakar faqa kulli zai ilmin alim ya sa abubakar na gaba da shi Allah shirar da mu to haddathani عن مالك عن محمد بن منقدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء لطعام فقرب إليه خبز ولحم النبي صلى الله عليه وسلم جيء لطعام يشاء كوع بنشي فقرب أكا قصن تدى وتبريد زوا قريش ولحم دون ناما فأكل منه ثم توضع وصلى سيشي يشي بريد من نام ثم توضع جاء النبي تاشي قال والله وصلى يصلى ثم أوتي بفضل ذلك الطعام daga baya aka zo mishi da ragowan wannan abincin fa akala minhu yace thumma salla wa lam yatawadda sai yace bai yi alwala ba saboda haka inda ya wuta ta taba abinci ba alwala to wannan hadith na hamsin da shida wa haddathani an malik an musa bin uqba an abdurrahman bin yazid al-ansari أن أنس بن مالك وأتو أنس بن مالك أنا دكتور خادم النبي صلى الله عليه وسلم قدم من العراق أنس بن مالك يزود العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب صحابي بيو ديك يزود العراق يزو مدينة في صحابي بيو سكزو زيارة شباقو باقو يزو أتكم مدينة فقرب لهما طعاما أنس يكاو مس أبنتي قد مصته النار أو أن أكدفه فأكلوا منه تدكن سبقون سكة تلقى غريشي فقام أنس فتوضع فشي أنس إنن فتاشي الولاء فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس ne wannan kuma kai dan mun ci abinci ka tashi kai Allah ma haza ya nan a iraqiyatun ka zo muna da bidiyar iraq ne ko ka kazo muna da ilimin iraq ko kazo muna da bakon ilimi mu madina in mun ci ba mu alwala dan ka je iraq kuma ka zo mana da wani ilimi a a cikin madina a iraqiyatun suka tambaye shi wa'ina dukkan sahabbai ne dukan su fa qala anas laitani lam af'al kai da dai ban yi haka ba da dai ban yi haka ba وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ suka tashi suka yi sallah tare da shi ba tare da ba tare da sun yi alwala ba kun ga nan ilimin da ke kunshi a wannan da yaran mu za su fahimce shi da ya warkar da mu fitina da musiba cikin kasar nan a iraqiyatun wato in mutane suna kan ilimi kada ka zo musu da baƙon ilimi laitani lam af'al ku ba kawo mutane baƙon ilimi an riga an samu mazhab na imam malik ibn anas ya samu zama a ƙasan nan malamai sun karantar mutane sun samu yaƙini an mutu a kan shi to me za ka zo musu da sabon ilimi ba abin da suke ji kwanan da na yi na yi hutuba eh, koko na yi mawansu lakta haka to akwai wani malami ya zo ba su na faɗi kowa ne ne ba su sun sani ban samu na tsaya ba na yi musu bayanin cewa ilimin addinin musuluncin nan fa dukkan shi ruwaito shi ake yi dukkan shi gado ake yi inna hadha ad-din ilm wa inna hadha al-ilma dinan fanzuru amman ta'khudhuna dinakum wannan addini wannan ilimin addini ne saboda haka ka duba wanda kake karba karbo shi ake yi na musu bayani duk ilimin addinin musulunci ruwaito shi ake yi qur'ani ruwaito shi ake yi hadisi ruwaito shi ake yi fiqhun nan ma ruwaito shi ake yi yanzu ba fiqh muke karantawa ba mu muka mu muka kikkiro shi ruwaito shi ake yi luga arabiya ruwaito ta ake yi duk abin da ka sani na musulunci ruwaito shi ake yi saboda haka ku tsaya akan wanda aka ruwaito ɗaya ne kawai ba ruwaitowa ayoyi sanurihim ayatina fil afaq science hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq science ne kai ba rawaito shi shi kuma Allah ne yake fitar da mutum da zai fito ya da wani ilimi sai a gane saboda haka bayan na tattara kayana na tafi suka ce sai ya tashi yana ce musu kun ga wannan malikiyan nan kun yana wani maganan malikiya a'a yaushe ne ya zama aibi malikiya ta zama aibi yaushe ta zama aibi sai za ka iya kawo duk wani sabon ilimi a iraqiyatun a dimbaziyatun a albaniyatun a menene biyatun wai shi bai jin kunya sai wanda ya ce kala malik wai shi zai ji kunya ya malamai mun lalace a ƙasar nan ilimin da za yi alfahari da shi muke jin kunya sai ka ɗauko wani bakon ilimi wai shi ne abin alfahari don an samu mutane jahilai kun ga Anas ma da ya zo da wani ilimi da yake ba na Madina bane yace laitani lam af'al laitani lam af'al domin tsare Madina wannan ilimin ne aka ɗauko shi aka kawo muna nan duk sauki mu ce a'a ba ma so kowa ya fi so iraqiyatu ko hijaziyya mai ko menene misriyatun ko albaniyatun ko bimbaziyatun ko menene fi eh usainiyatun zahiriyatun ƙur'aniyatun boko haramiyatun Allah ya shirya da mu wai har mun zo muna jin kunya muna jin kunya mu karanta al-ashmawi al-akhdari muna jin kunya Allah ya shirya Oh.
Ni tambaya na sun ce lokaci ya yi ko?
tambaya na Eh, waɗannan hadisan eh.
sun nuna ba a sake alwala don an ci abinci amma sai ga hadisi guda ɗaya annabi ya kira a kawo abinci aka kawo mai biredi da nama Eh.
sai alwala sauran duk hadisi suka ɗaya ka kawo
a to amma cikin hadisin kuma sai ya nuna kenan wannan alwala ba ya yi ta bane don abincin ya yi ta ne zai yi don wani abu daban Eh, eh, eh, eh.
an gama an
صلوا على النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد أنا زونا وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقطعنا آمين.
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم آمين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحة الحمد لله رب العالمين